أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala da ya sake haɗa mu a karatunmu na sharhu sunna na malam albarbahari inda yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan darasi na shidda a cikin wannan littafi idan ban manta ba a sati da ya gabata mun yi magana akan abin da ya shahi bid'a inda malam yake mana bayani akan cewa a duk lokacin da kaga al'umma sun bar suna aikata bid'a to tabbas wannan al'umma ta bar wani abu na sunna a duk lokacin da aka riki wani abu aka ɗauke shi addini alhalin ba addini ba ne bid'a ne to an bar wanda sunna ta manzan rahama sallallahu alaihi wasallam ta kawo sai ganye an kaurace mishi daga ciki ya daga cikin abin da zamu ma juna jan hankali akan abin da shahi azkar na bayan sallah malumai sun tattauna akan matsalai liman ya rinda cewa a karanta kaza a karanta kaza a karanta kaza da karshe a gama a rihi da addu'a wannan bai tabbata ba a sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam to diba da ba a haka nan a masallatayya na ahlus sunna sai kasance kuma su ahli sunna sun bar wanda kuma sunna ta kawo sai kasance alkar da suka tabbata a sunna wanda mazo sallallahu alaihi wasallam ya koyar kuma ya sha hankali a ringa yi mu ba ma yansu yanzu alal misali za ka dauki subhanallah 33 alhamdulillah 33 da wallahu akbar 33 su ayatul kursiyu su Allahumma la mani lima ataita wala muti lima mana'ata wala yanfa'u sajidin minka jad da sauran addu'o'i wanda ake yi bayan sallah ta farilla mafi yawa daga an salamta ga an tashi an wuta an bar wannan ba a yi shi kuma wannan shi tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam kenan yana da kyau idan muka ce bu ma yi ba wanda annabi bai ce ayi ba to ya kasance ko muna yin wanda annabin ya ce ayi ko da a ce ba wajibi ba ne ba sai ka yi shi tukun sallah za ta amsu amma ka sani kuma ka bar alkhairi mai yawa hadisi ya tabbata masu sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan wanda ya azkar kin nan subhanallah 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar 33 za a gafarta mai zunuban shi da sun kai yawan kunwa ta teku ko tabo na teku wannan wanda ake yi bayan sallah kuma ayatul kursi ita ma a bayan sallah duk wanda yi yake yin ayatul kursi bayan sallar farilla manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba abin da zai hana shiga aljanna sai mutuwa kawai kawai jira ake mutu a bude mashi shiga kaga wannan fadala ce ba karama ba wadda kuma muke garaje muke barinta kenan idan mun bar wanda bai tabbata ba to mi wanda ya tabbata Allah sa mu gyara baki daya sai ma yake cewa qala al muallif rahimahullahu ta'ala malam ke cewa wahdar sigarar muhdathati min al'umur fa inda sigarar bida ta'udu hatta tasira kibaran daga cikin jan hankali da malam yake mana akan abin da ya shahi bida sai yake ce mana mikiyayi ƙananan ƙananan bid'o'i mikiyayi ƙananan bid'o'i yake cewa saboda wannan ƙananan su ne suke zama manya a nan gaba ya ce wa kazalika kullu bid'atin uhdithat fi hadhihi al-umma kana awwaluha saghiran yushbihu al-haqq yace ka sani dukkan wata bid'a wadda aka kawa a cikin wannan al'umma yake cewa a harko karama ce daga kaganta ɗin karama ce kuma kamar gaskiya ce faktarra bidhalika man dakhala fiha sai kasance wanda ya hada cikinta bai damu ba bai ka aka ba thumma lam yastati al-khuruj minha daga baya kuma baya iya bari fa azumat sai ta girma wa sarat dinan yudanu biha sai ta zama addini yake addini da ita fa khalafa as-sirat al-mustaqim fa kharaja min al-islam sai bar hanya madaidaiciya har ta kai shi zuwa ga barin ma hakikanin musulunci yanzu daga cikin bidoyi da muke fama da su akwai bid'a ta wajen mutuwa kaga bidoyi ne wanda ake yi wanda ma anzalallahu biha min sultan Allah bai ce ai ba ko manzala sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi babu wanda ya taba yin kwatankwacin abin da ake yi daga ciki akwai irin taro da ake na uku na sati na arba'in na shekara duka wanda ba su tabbata ba a sunna wanda ma suka kawo wutan ca suka yi ai akwai hadisin da yake cewa cewa ba hadisi ba ne ba bai tabbata ba ai bawa a bayan kwana uku in ya rasu akwai tambayoyi da ake mishi bayan sati akwai tambayoyi da ake mishi bayan arba'in akwai tambayoyi da ake mishi haka a shekara akwai tambayoyi da ake mishi shine sai a taru sai addu'o'i a wannan ranaku don saboda idan an zo mishi tambaya ta zo mishi da sauki shi kuma abin da ya tabbata a sunna tambaya ɗaya ce ake wa mutum ranar da aka kashi cikin kabarin shi a rannan kawai daga rannan an kare rannan ne alfasil rannan ne ake raba gardama in aljanna za ka aljanna za ka in wuta za ka wuta za ka rannan ne za a ma tambayoyi marrabuka wa ma nabiyuka wa ma dinuka su ne za a ma tambayoyi a kai wane ne ubangijinka wane ne addininka wane ne manzanka duka za a ma wannan tambayoyi idan mummuni ne kai za ka ba da amsa idan ba mummuni ba ne kai duk iliminka duk karatunta ko ka har da ce ƙur'ani inda ya kasance ka bar hanya to baka iya ba da amsa shi ya sa idan aka binne mutum abin da ya tabbata a shari'a ana da binne shi sai kowa daga hannu ya ringa roƙa mashi gafara allahumma gafin lahu warhamhu wa thabbituhu ya allah ka gafarta mashi ya Allah ka ji ƙanshi ya Allah ka tabbatar da shi a kan tambayoyin da za a mashi ya ba da amsa wannan addu'o'in guda uku abin da ya yi bukata kenan a duniya a wannan lokaci a wannan hali rikici idan aka ce ka ja istighfar ka ringa ce astaghfirullah astaghfirullah wannan kanka ne kama kai ne kake cewa Allah gafarta mana Allah gafarta mana shi kuma me aka ce mamacin wannan shi ake so ka roƙa ma gafara ka roƙa mi Allah gafarta mi ka roƙa ka roƙa mi Allah ji kanshi idan kayi haka manzon Rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yama dan uwan shi addu'a a lokacin da dan uwan nashi baya gaban shi baya jin shi bai san ba yayi to akwai mala'ika a tare da shi wanda shi ma zai ringa ce mai Allah baka abinda ka roƙa mashi Allah baka makwatamcin shi kenan a lokacin da kake roƙa mai gafara kai ma mala'ika na ma addu'a Allah gafarta maka Allah ji kanka kai ma an taka ta zo Allah tabbatar da kai to wannan yana daga cikin bidoyi wanda da aka ringa wasa da su sai suka zama manya in ba kai ba a ringa ganin laifi kai in ba kai ba a gani kamar ba kula ma da ma'aikinka ko ba kula da uwanka ba ko na makamanci haka shi kuma bai tabbata ba addini shi kuma abin da bai tabbata addini ba yin shi babu lada mu rike wannan ka'idar da kyau yin shi babu lada duk abin da bai tabbata ba Allah bai ce ayi ba manzo sallallahu alaihi bai ce ba ayi idan kai ba abin da zaka samu ko da a ce kai kana ganin cewa yin wannan abin lada ne misali ba sallar magarba muka yanzu ba sai mu ce tutun da dai sallah abu ne mai kyau Allah na son masu yin sallah lada ake samu a sallah to bari bari magariban nan mu mi raka a shidda ai sallah abu ne mai kyau kaga menene sallah ce muka yi qur'ani muka karanta a ciki fatiha muka karanta sura muka karanta amma da yake ba haka aka koya a yi ba daga mun yi raka a shidda da gangan sallah ta ɓaci ba amsa haka ne ba mai amsar ta ba ta yi ba haka nan isha'i da sauransu idi da muke yi ai idi abu ne mai kyau to bari mu ce mu bari mu kwana uku muna huta idi muna sallah mun samu lada babu lada amma ai sallah ce muka yi karatu ne muka yi ayoyi ne muka karanta addu'o'i ne muka yi amma da yake bai tabbata ba a sunna babu lada kenan abu ne mai sauki wajen fahimtar idan aka ce maka bid'a yin bid'a babu kyau duk abin da ya kasance ƙari ne a addini babu kyau abu mai sauki ne wajen ka fahimci shi kada ka ce ai wannan abin ba wa muke yi iyaye da kakanni muna yi a yana da kyau ka tambaya wai shin haka Allah ya ce ai annabi haka ya koyar shikenan idan aka tabbatar maka haka ne to shikenan kai za ka samu lada amma idan aka ce a'a yi ai abu ne mai kyau aka ringa maka maka ma ana kiri kiri to wannan ka bar mashi kayan shi kalkashin hadisin manzon rahama sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd kakka shiga kalkashin ayat take cewa am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah shin suna da wasu ne wanda suke shar'anta musu wani abu a addini wanda Allah bai ce ba a yi duk wanda zai ce maka wannan abin mai kyau ne kai to kamar yana shar'anta ma wani addini sabo ne wannan shine hukuncin da malamai suka bada malamai magabata na gari waɗanda suka bi tafarki na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka kada mu rena bid'a mu dauke ta karama to mu guji rena aiki inda mara kyau ne saboda ƙananan nan su ne suke zama babba kuma su buwaye mu daga baya daga cikin istilahin da muke yi na bid'a akwai wani kuskure da ake misali idan ana kaɗe-kaɗe wajen biki an zo ana kaɗe-kaɗe an kira masu orchestra an kirawo mai ganga yana bugawa ana tarere sai ka ji an ce bid'a ce ake wannan ba bid'a ba ce saɓan allah ne ake yana saboda ita bid'a shi kamar wani abu ne wanda kama yake da addini ita bid'a kama yake da addini in ka ganta kama addinin in ka ganta kama abin da Allah yake san kama take da wani abu da muke na ibada ita haka bid'a take amma duk abin da ya shahi irin badala irin saban Allah shi wannan kai tsaye kai shi ka ajiye shi cewa wannan saba ma Allah ne ake kai tsaye shikenan wannan ba a ce mai bid'a ba sai dai a ce mai saban Allah kai sai anan malam mai sharhi sai yake ce mana la yatasahal bi shay'in min al bid'ati walau kana saghira dan haka kada mu yi wasa kada mu yi sako-sako daga kowane irin abu na bid'a ko mun kananta shi fa innahu yakbur saboda shi yana girma yace wayan dafu ilaihi ghayruhu kuma za a ƙara wasu su ƙara a ciki ya ce wa haza min fasadil bida wani daga cikin fasadi lalaci na bida la'annahu izan fataha babul bida zadat daga an bude babi na bida karuwa take fala yutasahal fiha dan haka babu wasa a kanta wa yuqalu hadhihi bid'atun saghira wala tadur wala tadur sai a rinka ta ai wannan bid'a ce karama ai ba komai bane wannan mislul jamrati walau kana saghiratan fahiyar takbur hatta tahrik albait ya ce kamar garwashi ne na wuta ko mun kananta shi idan a cikin karmami yake ko cikin ciyawa in bai hankali ba zai kona gidan baki da kamar garwashi ne na wuta kenan sai mun kiyaye sai mun yi karhin zuciyarmu akan duk abin da ya shahi ba addini bane in dai bid'a ce mu barta shi hikunci hankali sai ke cewa wa kadhalika كل بدعة أهدست في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق سوى لك توا الفتن أول ما حدثت في الأمة بسبب التساهل مع أهل الإفساد daga cikin fitintunu na addini ya ce su ne abu na harko wanda aka fara kafawa addini dalilin kawai sako-sako nuna cewa ba komi ba ne ba ba a wasa akan wannan duk abin da ya kasance an yarda kowa ya amince an bincika a ƙur'ani cewa wannan a hadisai wannan ba addini ba ne to kawai a bar shi babu wasa ya ce hatta aso fil ardi fasadan wa kasaru admigatan shabab wal awam aka ringa wasa da ƙwallon mutane gabaki daya aka ringa wasa da kwallonsa akan kaza addini ne wa shauha min ash-shari hatta hasalat al-fitan fil islam wa bain al-muslimin kama huwa ma'lum sai da kai sharri ya wasu fitina ta afku a cikin musulunci kuma tsakanin musulmi daga cikin irin wannan tasahulin yanzu misali idan aka zo aka yi magana akan maulidi idan aka ce abin da ya shahi maulidi a yi hankali wannan abu ne sabo addini kada ku bude kowa ku ce wannan abin addini ne ku gaya ma mutane abinda manzo sallallahu ya koya idan tuna shi za'a idan za a tuna ranar aihuwar shi idan za a tuna ranar da ya zo duniya idan za a yi kaza idan ana so a nuna soyayya shi a gaya ma mutane yaya ya tabbata a sunna yaya ake yi sai a ce a duk wanda ya ce karkai molidi to ai annabi ne baya so shi kuma kalma ta baya son annabi kalma ce kai tsaye in ya tabbata a kan mutumin lalle bai san annabi kahuri ne kafirce ya bar sallah ya bar azumi kalmar shahada shi ta warware duk wanda bai san annabi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in dayan ku ba zai imani ba har sai ya yi sona akan iyayen shi da diyan shi da dukkan duniya baki da Umar bin Khattab yake cewa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake ce mi ya Rasulullah wallahi ina son ka in ban da kaina ba abinda nake so in ba kai ba sai ce da saura Umar har yanzu har yanzu da sauranka baka kai inda ake so ka kai ba sai da ya dawo ya ce to wallahi yanzu ya rasulullah na yi san ka akan kaina sai ya ce to al'ana ya umar yanzu ne ka zo wajen yanzu ne ka cika abinda ake so ka cika to jiwon mutum da bai san annabi jiwon shi ne da kafirci idan aka ce a yi hankali a yi abin da annabi ya koyar to a zo a tattauna matsalan nan kuma wanne saurare ya ajiye hankalin shi bincika me ake nihi da cewa wannan abin annabi bai ba kuma bai koyi ra'ayi ba saboda dukkan wata ibada idan muka muna bibiyar karatu za mu ji an ce wannan ibada tana da sharaɗai wannan ibada tana da rukunai wannan ibada tana da sunnoni wannan ibada tana da mustahabbai wannan ibada idan muka barta ya zami muramata wannan ibada idan muka aikata kaza a cikin yinta ta ɓaci wannan kaza duka an kawo wannan dokoki a cikin ibadu da aka shar'anta mana to idan za ka tambaye mai wannan ikirarin ya baka sharaɗai da rukunai da farillai na yin maulidi biya baka ba menene abu ne wanda aka sake shi haka a sake kowa ya abin da ya ga dama shi ya sa mai ganga sai ya ɗauki gangar shi ya buga ya ce maulidi yake mai gitar ya yi gitar ya ce maulidi yake mai piano ya nashi maulidi yake wani ya yi wata shiga ya ringa yawo cikin gari maulidi yake yi wani ya karatun qur'ani wani ya karanta hadisai wani ya karanta sira idan aka ce ba kyau sai a kalli shi wannan mai karatun na qur'ani ko mai karatun wannan na hadisai da sira yanzu karatun qur'anin da sira za a ce ba kyau sai a fake da wancan sai a bar sauran su wa'ancan ba a zancen su to abu ne mai sauki wajen fahimta kawai idan aka ce maka wannan ibada ba ta tabbata ba daga manzan rahama shi ya sa batta da sharaɗe batta da rukunai batta da ƙa'idodi babu wani abu da za a ce in kayi ba daidai ba ne ba ko in kayi daidai ne abu ne a sake shi kuma yana da kyau duk ibada kamar yadda aka koyar manzo sallallahu alaihi ya koyar duk ibada tana da wannan ƙa'idodin yana da kyau a ce yana da ka'idodi saboda wani huce iyaka yake yanzu sallah in ba da an mata ka'idodi ba wani sallar magarba ba hai dari ba ita sallah ce ke to ka gani an mata ka'ida an tsara ta an ce ga abin da karanta kuma ka zo karanta ga abin da za ka yi yanzu ba ka zo ka karanta bakara ba a filas in fatiha ka ce sallah ka ta yi sallah ka ba ta yi ba duka qur'ani ne amma ga abin da aka ce karanta abu ne mai sauki wajen fahimta to bid'a duka wannan bidoyi ne wanda muke mu'amala da su anan kuma sai ake wasa da hankalin mutane a ce ai abu kaza ne ake karanta abu kaza ne ake karanta ka ƙara wani abu a sauran ibadu mana ko kai ramadana bi mana kai wata biyu kana azumi ka ce azumin farilla ne ka gani ba kayi ba amma azumi ne ibada ce to haka bid'a take shi yasa kake ji kullum ana fama a kanta an zamna an yi jijiyoyi ne a kanta tun tana karama sai ta zama babba ya aka rasa ya za a yi ta idan kai magana a kai sai a ce a'a ai bakka san annabi ne bakka san kaza shi kuma kalma ce ta kawo ta kai jin mutane to abu ne karami aka bari ne zan babba yadda kai da kai da mutum babu din zai ka maka aya ko hadisi da tace a zo ayi wannan abu me ya tabbata manzo sallallahu alaihi wasallam ranar litinin yana azumi wannan haka ya tabbata shi yasa malamai ma suka zo suke tattaunawa suka ce littattafai da suka zo daban-daban babu tabbacin a sha biyu ga watan rabiul awal ma aka ahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wannan tabbacin akwai na sun ce 18 ne wasu sun ce 20 wasu sun ce 10 wasu sun ce kaza an samu ma ikhtilafi tsakanin littattafai na addini akan tabbatar da ranai sau da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai dauki ba wannan dat'in bai dauke ta ba da sunan yin wata ibada a wannan ranar ba dauke ta ba da wannan kwaikwayo ne na kiristoci suna ma annabi isa noel to bari ma mu ma annabin daga nan abin ya fara ma bari ni tunda ana ma annabi isa ma bari ma annabin shi kuma ba haka ya koyar ba cewa azumi yake yi kai ma ringa yin azumin shi kenan ka huta san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya da sharadda da dokoki guda hudu ba'atuhu fi ma amara wa tasdiquhu fi ma akhbara واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع kame da'a akan dukkan umarnin da ya maka ka gaskata shi a dukkan labarin da ya baka ka kiyaye da abin da ya hana ka kuma kada ka bauta ma Allah sai yanda ya koya to idan ka rike wannan ka'idodin guda hudu ka tuka cikakken masoyin manzon rahama sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu sallam ka sani sarai ba sai an yi gardama ba ka san su abubakar sun yi kasan shi ka san sahabban manzala sallallahu sallam sun yi kasan manzala sallallahu sallam ba a ma gama ba ko warcansu ba wanda ya isai kama inda ya san manzala sallallahu sallam daga cikinsu a ko wanda aka halbo kibiya shi ya zo ya yi tsaye gaban manzan Allah shi ta same shi shi ya mutu manzo sallallahu sallam ya rayu su wannan sahabban amma dukkan don su yi manifestan soyayya su ga manzana sallallahu alaihi wasallam ba irin yadda mutane suke yi bane ba haka suka yi su idan yana zaune a tare da su ka anna ala ru'usihim tuyur ka ce a saman kawunan su tsuntsaye ne ba mai motsi ana sauraron me ke faɗa saboda aya ta ce la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi kada ku daga murya ku sama da murya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada ku shiga gaban manzo sallallahu alaihi wasallam idan ya kasance kan al'amari na addini kada ka me ka ce kai barka ci gaban shi babu wannan kaga irin da'ad da suke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ne suka bar iyalan su suka bar dukiyoyin su suka bar kowa suka ce wajen annabi za su zo su taya shi da yadda wannan aiki addinin wallazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'min Allah ke cewa shi ya taimake ka da nasarar shi sai ce kuma damammane waɗanda suke tare da kai wasu sun mutu minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alai faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila daga cikin mummunai sadaqu ma ahadullah alai sun gaskatar da alƙawalin da suka ma Allah da Allah musu alkawari sun gaskatar da wannan fa minhum man qada nahbahu akwai a cikin su wanda sun rasu sun cika gurin su wa minhum man yantazir kuma akwai wa'inda suke jiran ko ta kwana yanzu ma in ta zo mun yarda mu mutu saboda addinin kuma ba su taba sauya ba haka Allah musu wannan shaida yace wa ma baddalu tabdila liyajzi Allahu sadiqina بصدقهم كو ويؤدب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ليجزي الله الصادقين بصدقهم الله يساكن تاما ما سجسكيا دجسكيسو makamanta irin wannan aya yake cewa liyas ala sadiqina an sirqihim wannan aya liyas ala sadiqina an sirqihim a ranar kiyama za a tambaye masu gaskiya akan gaske su fama balu kabil kazibi to mi za ka ce ga waɗanda su ƙarya suka fi na mi za ka ce ga makaryata idan an tambaye mai gaskiya akan gaske shi to kai wanda kake karya kai ya mako maka take kai an tambaye kama in an tambaye mai gaskiya akan gaske da an baka amana ka rike gaskiya an gaya maka gaskiya ka rike ta ka duk a maganganun ka kai gaskiya a mu'amalar kai gaskiya a komin ka kai gaskiya amma duk da wannan kiyama sai an tambaye ka akan wannan gaskiya to in ƙarya ce kai an tambaye ka ma an kalle ka shi ne ibn kam yake cewa to in dai har za a tambaye mai gaskiya to kai mai karya ina wajen ka ina wajen tsayuwar ka yake ana idan masu gaskiya ne za a tsaye da to kai ka zo ka tsaya ma anan kin wannan sahabbai ne wa ake yi na manzan rahama sallallahu alaihi wasallam suna san shi kaman mi suna san shi kaman mi bayan Allah na amma ba su yi ba irin wannan abin da mutane suke yi domin nuna soyayya ta manzan rahama sallallahu alaihi wasallam su kokari suke annabi ya yi sha ruwa su sha ruwa irin yadda ya sha in zai kwanta ya yake su kwanta irin yadda yake kwantawa in zai ci abinci ya yake su ci abinci irin yadda yake ci in zai yi sallah ya yake sallah su yi irinta in zai su yi hajji haka in zai su yi azumi haka sau da kawa suke bin shi ba sa karkacewa saboda ya ji hankalinsu a hadisi na mu'az ya ce iyakun wa muhdasatil umur na kiyaye ku akan kirkire a cikin addini fa inna kullu muhdasatin bid'a dukkan abin da aka kirkira addini bid'a ne wa kullu bid'atin dalala kuma ita bid'a bata ce wa kullu dalalatin fi nar shi kuma bata iya gidan wuta Allah raba mu da kirkire a cikin addini malumai suke cewa wai idan aka tattaro masu nuni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ma ga su a gabanka har ka mutu ba kai wasu to ina dalili ka kirkiro wasu ina dalili ka kawo wasu sabbi ka dauka dora ma kanka kai da duka in aka kama su ba ka iya su ba kai kokari kai wanda kake da garanti mana ka huta daga dardar da shubuha da tsammani ga wanda garanti gare ka a san fursan galada ya tabbata insha Allah amma ka kirkiro abu karin da ta ai alamu ai alheri ne ai karatu ne ai kaza ne a ka tsaya inda aka tsina ka mana yake cewa qala muallif rahimahullah ta'ala yace fanzur rahimakallah kullu man sami'ta kalamahu min ahli zamanika khasatan fala ta'jalanna sai mana yake jan hankali akan mutanen zamanin shi shi wannan bawan Allah albarbahari ɗalibin ɗaliban Ahmad bin Hanbal ne imamu ahlus sunna wal jama'a to shine ke cewa ka duba kullaman sami ta kalamahu min ahli zamanika dukkan wanda ka ji maganar shi daga cikin mutanen zamaninka khasatan sai ce fala ta'jalanna kada kai waga a lokacin zamanin da suka samu kansu zamani ne na kirkirkira addini zamani ne na kowa sai ya shar'anta abu ya ce abu kaza maka kaza ne saboda an yi wasu a masu mulki wa'inda suka tara wasu irin mujirman mutane a kewaye da su mulki ne wanda aka tara wasu da rigan malinta suke tare da masu mulkin suke dora su saman hanyar da su suke so su maluma wadda ta saba ma kuma maluman na Allah da annabi wannan gwagwarmai aka yi ta sha duk malamin da ya kasance ba na fada ba ne ba idan ya waɗi ko ya fatawa ko ya waɗi abin da ya tabbata addini su na malaman bisa su a yi itibarin shi a matsayin malami sai su zo su hura ma sarkin kunne akan cewa yana nema ya ka sabon abu yana nema ya saba maka yana nema ya kaza ya kaza ka fitina yana so a ringa adawa da kai ne a gari shi kenan sarkin shi ma sai ɗauki adawa da wannan malamin ai azabtar ai ta azabtar da su wasu a sake su wasu a sa su gidan kasu wasu kuma a huta su da garin haka aka tama malamai a lokacin ahmad bin hanbal azabar da aka ringa ma bawan allah nan wai sai ya buɗe baki ya ce alƙur'ani mai girman halitta ne ƙur'ani wai wannan da muke karantawa ai maganar allah ce ko to kawai wasu suka zo suka rabu da sarki ai alƙur'ani wanda kake gani halitta ce ta allah sai ce a ya ce sifa ce ta Allah saboda magana ce ta Allah ita ko magana ta ubangiji ya za a ce halitta ce ni da kai da sauran abubuwa na kawai mu ne wanda halitta ne na Allah Allah halicce mu amma shi Allah subhanahu wataala babu wanda ya halicce shi babu wanda ya aihe shi mu alhamma akai lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan kuma duk abin da ya shahi wani siffa ta Allah babu zancen ka ce kuma sai halitta ce ita ma matakar Allah su wani da Allah shi ba halitta ba ya ce shi biyar daba da wannan magana to a kan wannan bawan Allah nan sai da ya shekara da shekaru a gidan kasu sai da ya watanni zane shi ne kullum ake yi akwai wanda aka sa shi sai da murinci ibada shi kawai zane Ahmad bin Hanbal ya ce wallahi ba zai faɗi ba abin da suke so su shi to irin wannan wahalar malamai suka sha a wannan lokaci shi ne sai yake cewa ka dinga dubawa da kyau zuwa ga waɗanda kake jin maganarsu na mutanen da suke zamaninka to wannan ma a zamaninsu ne to ina ga zamaninmu yanzu ya ce wala ta dukulan na fi shai'in minhu hatta ta tsalwatan zo duk abin da aka kama ka aka ce wannan ibada ce kai to ko ba ka je ba ka zamna ka karanci abin dalla-dalla yadda yake to ka nema ka tambaya a tabbatar maka da abin a tabbatar maka da abin sai ka samu nutsuwa wajen aikata wannan ibada duk malami ko duk ɗalibi ɗalibi na ilimi Allah subhanahu wata'ala daga cikin baiwar shi da wannan al'umma sai kadarta hadisin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya ja kunne akan ka kirkiro magana ka ce annabi hudi alhali bai hudi ba sai sanya hadisin mutawatiri ne me yake cewa hadisi mutawatiri hadisin da taron dangin sahabbai ne suka rawaito shi an samu sama da sahabi 100 waɗanda suka rawaito hadisin su ma daga wajen su dubbanin ɗaliban su rawaito hadisin hanyoyin da suka tabbatar da hadisin Allah yawa da su hadisin wannan man kadaba alayya muta'ammidan falitabawa maq'adahu minan nar dukkan wanda mun kada daga game ne mazamin shi a gidan wuta to wannan hadisin duk wani malami ko dalibin ilimi ya san shi deja an maka falas in ka a wuta in kama annabi kadiya da gangan to idan mutum ya tambaye ka kuma ka tabbatar annabin bai faɗi ba kace annabin ya faɗi to kai ka sani cewa falas in ka tana nan a gidan wuta ba mai taba da kai ka zo an wuta ne kai kawai saboda ka ɗora mutane a tashar daji kuma sun ɗauka sun bi suna addini saboda kai ka ce musu annabiya ko annabiya ce alhali ko bai tabbata ba annabin ya faɗa to kaga idan ya tabbatar maka cewa annabi ya faɗa annabi ne ya koyar haka annabi ya ce a yi shi kenan magana ta ƙare ya kaje ka aikata shi ne ma da yake jan hankali a kai hatta tas'al wa tanzu har sai ka tambaya kuma ka diba ka tabbatar ya ce hal ta kallama fihi ahadun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ita wannan aya da aka kama ka ko wannan hadisi da aka kama ka yaya sahabbai suka fahimci abu aya ce ta alqur'ani ta zo an ce ayi kaza to sahabbai almajirai na farko na manzo sallallahu alaihi wasallam su da aya ta sabka a gaban su su da suka yi aiki da ayatun farko ya suka yi aiki da ita yace kuma aw ahadun min ulama ko wanda daga cikin malamai yace fa in asabta fihi atharan anhum fatamassak bi idan Allah ya muke ka samu wani hadisi da ya tabbata cewa ga shi yanda suka yi aiki da wannan aya kuma ga yanda suka yi bayanin ta shikenan ka rike wannan abu da kyau addinin ka yace wala tujawizu li shay'in kada ka ketare iyakar inda ka samu abu da wani abu ko mun karanta shi an ce maka ga yadda zaka yi sallah to ka tsaya ka yi ta haka ga yadda zaka yi azumi ka tsaya ka yi ta haka sahabbai ba sa kare addini amru bin al-as na abdullahi bin amru bin al-as wannan sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ce shi kullun sai ya azumi kullun ya azumi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya same shi kuma ya ce kullun da yayi sai yayi sallah da dare kamar daren shi duka sallah zai ringa kuma kullun azumi zai ringa da rana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya iske shi iske shi ya gida ya ce kai ne kake faɗin kaza kai kace kullum ga azumi ya ce na'am ya rasulullah ya ce kai kake faɗin haka ya ce eh sai ce me to a duk wata ka ringa yin azumi uku uku yayi sai ce ai ya rasulullah ina iyawa ina iya sama da haka nan ba ina iya sama da uku a duk wata yana jin ƙarin shi a lokacin yana iya sama da uku sai aka ce mito ya ringa yin na meke suna litinin alhamis yadda dai ake yi na sumen sai ce shi yana ganin yana iya sama da haka sai mazu sarasar mace mishi to ya ringa yin yau in yi azumi sai bari bayan kwana biyu ya ajiye na uku sai dauka kuma sai ce ayyar rasu da ina iya sama da haka sai ce mai to kai irin na ɗan uwana annabi dawud yau kai azumi gobe ka shi sai ce ya rasu lalla ina ganin zai iya yin sama da haka sai ce babu sama da haka na ce babu sama da haka na mene yake nuna maka mazala sallallahu alaihi wasallam ya ga zai yi abin da bai koya ba sai tashi iske shi kai kace zaka ringa yin abin da ban ce ba ai dan kana ganin ibada ce sai ce ya rasu ce ai dan naga ina iya ce a ba haka ga yanda ake yi yanzu da aka zo na yau kai gobe ka ajiye yau kai gobe ka ajiye ya ce yana iya sama da haka ne ce mai babu sama da haka ai azumi ne yanzu in ka zo ka ce kullum azumi za ka yi kai kwana 365 kana azumi ka yi bida su maza da sassalin ba haka bai ce shi ga yadda ya ce amma kaga azumi ibada ce shi ne ake jan hankalin mutane akan a ringa tsayawa inda aka tsaye da mutum wala tujawizuhu li shay'in yace wala taqtar alayhi shay'an fatasquta fi an-nar kuma yace kada wala taqtar alayhi shay'an kada ka ce ka bar shi ka dauki wani yin haka yana iya kai ka gidan wuta saboda yace wa kullu dalalatin finna kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finna saboda dukkan bid'a bata ce kuma batan wannan yana kai mutum gidan wata kaga wannan jan hankali na malam jan hankali ne ga kowa duk ibada da za ka yi ya kasance ba ka yin kwankahi da zakara ba ka yin wani abu sai da in za a tambaye ka ce a ni wannan abin da nake yi ya tabbata an ce sunna ne na manzo Allah shi kenan ka huta kenan ibada ce kake yi da garantin cewa insha Allah Allah subhanahu wataala zai amsa idan ka kiyaye dokokin da ita ma ibada a kiyaye dokokin ibada wannan daga cikin abubuwa masu dan wahala kaɗan ko a ce masu wahala ma yanzu su ne ka yi yadda aka ce a yi kuma ya kasance akwai ikhlasi ya kasance yadda aka koya haka kake yi kuma ya kasance kana yi ne saboda Allah ba saboda yabo ba ko saboda wani abu kawai kai kana yi ne don Allah ya ce a yi kuma kana fata ka samu lana ƙarƙashin haka sai malai yake cewa wa'alam أن الخروج عن الطريق على وجهين أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بزلته فإنه هالك ورجل يتعاند عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو دار مدل شيطان مريد في هذه الأمة حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع في بدعته أحد فيهلك سمالك تيوى أن الخروج عن الطريق على وجهه huta daga hanya barin hanya ya ce hanya biyu ce take sa mutum ya bar hanya ya ce na harko man kharaja gaira muta'ammidin wanda ya bar hanya amma ba da gangan ba qad zalla an tariq wanda ya bar hanya amma ba da gangan mai barta ba wa huwa la yuridu illa alkhair shi aniyar shi addini yake so yi alkhairi yake so amma kuma ya bar hanya amma ba da mai bayar ta yace fala yuqtada bi zallatihi fa innahu halikun ba abin shi akan batar shi akan barin hanyar shi ba abin shi fa innahu halikun saboda ya riga ya hallaka ya ba hanyar da ba gaskiya ba wannan shi ne na fara kenan wanda ya kasance gashi nan akan wata hanya amma kuskuren shi ne kai shi sama hanya to wannan ba abin shi akan wannan kuskuren nashi a ce ai malam ne a ba abin malam akan kuskure ana bin malam a lokacin da ya ba Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya kasance kuskuren shi ne bar mishi kayan shi ake mazala sallallahu alaihi wasallam ne ake bi ido rihe ido rihe shi ake bi kai tsaye babu karkata kuma babu dardar duk abin da ya hudu daga manzala sallallahu alaihi wasallam alkhairi idan ya hana ka alheri ne hannun wannan da maka idan ya sa ka kai alheri ne sa kai amma in dai wani ne ba shi ba to bin shi ido da matsala saboda dan adam ne yana iya kuskure yana iya kuskure to he adiba in dai dai abi in dai kasance kuskure ne a wani mashi kayan shi ya daga cikin hamad da ake sha da wasu sun ɗauki wasu malamai malamansa a matsayin matsayi irin na annabawa annabawa ba sa kuskure saboda su manzo sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu baya magana da sarrin shi duk maganar da kaga manzo sallallahu alaihi wasallam yayi wahayi ne na Allah subhanahu wataala ko da hadisi wahayi ne Allah ne ya ce mishi kace kaza kamar yadda zo a cikin Qur'ani so dai alƙayan ce kul huwallahu ahad kul ya ayyuhal kafirun قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم duka gasar kulkin wannan kace musulmi kace musulmi to haka sauran duka ibadu da gani sauran hadisi da gani ce mene ake yi ce mana Allah ce waqi musallata wa atu zakat sai ce mana to gane zaku sallar wannan magruba ce eh asuba az-zuhr al-asr magruba insha masu ba za ku yi raka'a biyu kaza masu sallallahu alaihi koyar da haka ko kun tashi in sallaka abin da za ku karanta gashi gashi ya koyar Allah ya ba da magana a dunkule masu sallallahu alaihi sai bayyana ta sai tafsiri sai tafsiri ga meke da suna abin tausayi wasu yan uwa wanda suna nan su kuma bisa aiki da hadisi sai qur'ani kadai su kaga wannan abin tausayi ne su karanci addinin ba san ba ina aka saka qur'ani babu littafin da ya yi da ya yi gaskiya kamar alkur'ani mai girma babu amma yana da bayani yana tafsiriya da sharhi daga cikin bayanin shi shi wanda zai tashi ya yi magana malamin nasa da zai tashi ya wa'azi kage ta wannan bid'a ce wasu kake kiro malamin nasa da zai tashi ya wa'azi shi ma har aya ce ke karanta na fasarawa to shi fasarar da yake yi a ina samu ta kaga matsala babba kai ka tashi kana fasara ƙur'ani kai kuma an ce maka ga fasara annabi ka ce kai baka yarda ba to da fasara ka da fasara annabi wacce za a ɗauka sai wacce yi shi ko ƙur'ani kai zai aiki da shi kuma shi yake fasara musu ƙur'ani yake musu bayani kuma ya san ba su iya ba gaya musu ne yake mu ma haka manzo sallallahu alaihi wasallam da hadisan shi ne ya fasara mana qur'ani in Allah ya ce ga hukunci kaza a dunkule manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya bayyana mana shi dalla dalla ga yanda zai to kai ka ce a bar na annabi a cikin haka kuma kai ma fasara ce kake daga cikin jiya ne ina kallon wani shi na ci irin wa'annan idan ka tambaye shi wai manzo sallallahu alaihi wasallam yana sahabbai musamman irin amsa zai bada idan aka tambaye masu irin wannan ake shin annabi na sahabbai in yace yana da ka ce zana ma sunan ɗaya a ciki in ya kuskure ce abubakar ya aiki da hadisi daga ya ce umar ya aiki da hadisi daga ya kama wani daga sunan sahabi sahabi ɗaya ta aka kama suna a ƙur'ani shine zaidu فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن شي كدai abubakar ma sahib kawai aka kira shi yanzu sun tambayoyin da aka musu bisa iya ba da amsar ta idan aka tambaye su ya za a yi sallah ya su daga kewe kewe suna kama kai babu amsa kai ka ce a bar na annaba a dauke naka to kaga wannan suna daga cikin malamai ne saboda sun iya qur'ani suna karanta alkur'ani amma kaga suna tahiya ne akan kuskure to wannan ba abin su idore saboda kuskure ne suke tahiya akan shi in ba sani ba ba ka bi su ba in kuma sun sani to ga hukuncinsu sai malam ya ce wa rajulun anadal haqq da wanda kuma shi mu'tamid al-muta'ammid lil khuruj shi da gangamni da gangamni ya bar hanya yace fa huwa ya'rifu al-haqq kuma ya san gaskiya wa ya'rifu anna ma kharaja ilayhi batilun ya san cewa abin da yake bi bata ne lakin ya ta'ammada al-khuruj an al-haqq amma yana bi da gangam yana barin gaskiya bi qasadi idlalin nas saboda niyyar ya bada mutane na farko qasaduhu islahun nas shi wancan bai san ba cewa a kuskure yake so ne yake gyara mutane so ne yake ga mutane addinin su sai dai ya bace ma hanya lam yasluk at-tariqa sahih shi kuma nabin qasduhu idlalun nas shi ɓadda mutane ne ke so yi wa sarfahun an tariki sahi ya kawar da su daga sama hanya madaidaiciya shi ne sai malai ce fa hada shaytanun wannan shaytan li anna shayatin yukhrijuna an-nas an siratil mustaqim saboda shaytanu me aikin su wadda mutane daga saman hanya madaidaiciya kamar yadda iblis yake cewa la aqudanna lahum siratal mustaqim ni kuma zan datse musu wannan hanyar taka madaidaiciya zan zo in zamna a kan tahe na ɓadda su ya ce fa bi izzatika la'uguyen na hum ajimai yi rantsuwa da girman allah ce zan ɓadda su baki da to malamin da ya kasance ya san ɓata ne yake kuma ya ɗora mutane akan wannan ɓata to shi da shaidan duk da ya guda ya ce yuridu an yasurifahum anhu ila turkil munharifa والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لهذا مثلا حينما خط خطا مستقيما manzo sallallahu alaihi wasallam ya bada misali a bayyane lokacin da ya zo cikin sahabban shi ya musu wani tarasi tarasi hake a ƙasa ɗaya a meke sai a kusan shi sai branch branch manzo sallallahu alaihi wasallam sai yake ce musu al'ummata za su kakkasu gida 72 sai ce amma duka sauran wannan bata suke wannan natsayin shi kaɗai ne yake saman kan hanyar gaskiya wa hadhihi subulun yace ala kullu sabilin minha shaytanun yad'u an-nas ilayha yace kuma wannan hanyoyin da kake gani akwai shaytan akan su iya kiran mutane akan su akwai shaytan iya kiran mutane akai wannan hanya madaidaiciya idan mutun ya rike ta ita kuma ita ce wadda ni nake kanta ni da sahabbaina shi ne sai malin da ya kare mana zance sai ce to wanda yake irin wannan da'awa alhali ya san a kuskure yake kuma yake kiran mutane akan kuskuren suke bin shi akan kuskuren ya ce fahuwa dalun mudillun shaitanun marid wannan yake cewa batacce ne mai batarwa kuma shaitani duk wanda ya kasance wannan ce siffar shi daga ciki irin al'ummar da muke ciki a yanzu dukkan wanda zai nuna maka cewa bugun ƙasa malinta ne bugun ƙasa malinta ne ko shi ke nuna cewa lalle wannan malamin na gaske ne wanda zai gaya maka cewa kaza zai faru ko kuma da ka shigo ce maka matsalar ka kaza da kaza ce ko ya baka garanti kaza an ce maka an kare kamar shi ne zai hukunta da kanshi to wannan halin suke kaga wannan shi yana saman kan bata kuma yana kiran mutane akan bata kuma ya koyar da mutane cewa me irin wannan siffa shine na gari malami bai san gaibu ba durwar da ya zo duk wanda ya zama na yarin gaya maka cewa kaza da kaza ya faru bayya wurin kuma ba wanda ya gaya mashi to wani yana ida'ayin gaibu ne shi kuma duk wanda ke ida'ayin cewa ya san gaibu wannan kafirci ne kai tsaye kafirci ne kai wanda yake gani cewa ya san kai kafirci ko kuma ya gaya maka cewa kaza da kaza zai hwari da kai a gaba shi ma wannan kira ida'in gaibu ne shi ma kafirci to akwai a cikin al'ummar mu wa'inda su idan suka je wajen malami idan bai ce musu ba abinda su sun san cewa bai nan akai bisa daukar shi cewa malami na gari to wannan iri-irin su ne masu irin wannan hali na malinta su ne dalun mudallun a ɓace yake kuma yana kiran mutane akan ɓata saboda shirka ce za a yi a gaba shirka ce za ka ba wani zai nuna maka a kawo kaza jinin kaza sai an yanka kaza an samu kaza an samu jijiyar kaza ce kaza an gama kaza an yi kaza wannan shirka ce kata'an shirka ce kai tsaye ka waɗi kakka shakka a kai shirka ce wannan kuma wanda ya mutu yana wannan aikin wuta zai kai kuma bai wuta a abada haka Allah ya faɗa innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna wanda ya shirka Allah haramta mai gina aljanna to siffa kenan waɗanda muke mu'amala da su Allah taimake su su ma Allah shirye da su saboda zama rayuwa akan irin wannan kana kan batan kuma kana kiran mutane akan batan kana na musu kuma kai ne na gasken me yake nuna cewa kai na gasken Allah kadai san na gaske Allah kadai san na gaske manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a hadisi na Abu Huraira yake cewa mutane guda uku za su zo ranar kiyama addini bai ci gaba da wannan mutanen guda uku amma za a ja huskarsa a ƙasa a gidan wutarsu addini bai iya ci gaba sai da mutum ukun wani amma huskarsa za a ja a ƙasa a lahira a kai su gidan wuta na farko shi ne wanda ya ba da ƙarfin shi addini ya ba da ƙarfin shi komi da shi ake addini jihadi ne kai har ya mutu ma a wajen jihadi Allah subhanahu wataala zai tambaye shi me kai da karyanka da lahiyarka da aka baka yace ya Allah ka sani duk wani abu da ake na addini da mu ake jihadin nan kai a can ma na mutu sai ce kwarai kwa kayi hakan amma kayi dan a ce kai gwarzo ne kai mai san addini ne kai mai kokari ne dan haka a cewa mala'ikai ku buga kanshi da ƙasa ku ja huska shi ku gidan wuta da shi wanda ya fa rayuwar tashi yake kan addinin nemawa sai a kana biyu mai kuɗi mi kada duke da Allah baka ya ce ya Allah ka sani duk wani abu da ake na addini Allah inda ana bukatar kuɗi ya Allah ka san na bayar na yi makaranta na yi masallaci na ba da taimako na yi sadaka na yi kaza jihadi duka mu muke bayarwa ce e kayi amma kayi dan a ce kai mai taimako ne kai mai san addini ci gaba ne shi ma a ja fuskar shi a gidan a ƙasa a gidan mutar shi sai a kama a ce kai ya mi kai da ilimin ka da Allah baka ya Allah ka sani na sha wahalar makaranta na sha na je na yi wahala na samu karatun kuma na zo na koyar na yi kaza na yi kaza duk inda ya kamata a je a kai addini mun kai ya ce e kai tabbas haka kai amma ka idan a ce kai ne karatu ne kai ka kowa iya karatu a ja fuska shi a gidan a ƙasa a gidan wuta da shi to wannan aiki ne na zuciya babu wanda ya san da gaske kake dan Allah kake Allah kaɗai sani kuma yanda kake cikin Allah ya sani shi kada ya sani babu wani a waje wanda zai san wani ya zuce shi take to al'umma ba san baya kake ciki suna ma kallon da gaske kake na gaske ne kai lalle haka amma Allah ya san kai wane ne to aje kana kiran mutane akan cewa su yarda kai na gaske ne alhali a koya Allah ya san kai kin ba na gaske bane aikin banza aikin boki zaka je wuta a sadaka zaka yi wahala banza a duniya saboda da ka yi aiki ba don Allah ba gara kakka gara ma kakka saboda haba'an mansura ne haba'an mansura ne mala'ikan da suke rubuta aiki na lada suna nan yana nan a bangaren ka na dama ba abin da zai rubuta maka illa zanibi babu kofi a ciki kana da laifi guda biyu gashi ibadai ka kawata asali ba don Allah ba kuma hallo ga laifi na riya me asali da kan yi tan asali dama ba ta amsu ba saboda niyyar ka bata da kyau ita kuma niyya shine sharadi na farko na ibada dama ba kai bane ba Allah kama ba wani kama wani abu ka bata ba to wannan niyya ita ake fara jibawa innamal a'malu binniyat kuma ga laifi babba na kai shirka karama shirkul asghar ita ce riya to kaga wannan abu ne wanda mutum ya kamata kullun tunanin shi da nazarin shi a rayuwar shi kullum da yake yi ta addini shin Allah ya amsa shin dan Allah nake yi ka bincika kakka yarda wani abu ya ruɗe ka na yabo ko a ringa ma kallon kaza wannan abin ya ruɗe ka kaje a littafin ka babu komi a ciki kowa ya zo ya yi sallah ya tai da ladan shi kai kuma ka tashi babu komi ka zo kayi wa'azi ka kare mutane sun tashi kowa da ladan shi kai kuma da kai wa'azin ka tashi babu komi wani irin asara ta yi wannan ka koyar da mutane karatu sun hardace sun yi kaza sun yi kaza su sun tayi da karatun suna can suna amfani da shi har suna korwa suna samun ladan su kai kuma da kai ne asalin baka samu komi ba kai kuma da ake so in kai abin ya zama salsala ce a tare da kai yana bibiye ka yana bibiye ka har rayuwa har karshen har tashin kiyama inda haka abin zai rika bibiye ka to sanin na Allah sanin abin da yake zuciya sai Allah inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa ila ajsadikum wa inna ma yanzuru ila qulubikum Allah yana kallon zakatan mu ne zuciyar mu ke kallo shin saboda me muka yi me sa muka shi yasa manzon Rama sallallahu alaihi wasallam yake wannan addu'a Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha mawla annabi ko yake wannan addu'a ya Allah ka ba zukatan mu tsoranka ka tsarkake su kuma kai ne mafi alkhairin mai tsarkakewa saboda kai ne majibincinsu zukata Allahumma ya musabbit al-qulub sabbit qalbi ala dinik haka manzo Allah sallallahu alaihi yake addu'a ya Allah mai tabbatar da mutum addini mai tabbatarwa addini ya Allah ka tabbatar da ni a cikin wannan addini naka ya musarrif al-qulub sarrif qalbi ala ta'atik haka manzo sallallahu alaihi yake addu'a dare da rana to kuma kai ka zo a cika maka iska a nuna maka kai ne na gaske kuma ka jayo mutane akan kai ne na gaske su suna ganin hili amma a zuciya Allah ya san cewa kai ba na gaskiya bane ba to ka zama dalun kuma ka zama mudillun ka zama batacce kuma ka zama mai batarwa ka zama mai batarwa wallahi duk wanda zai rika kiran mutane akan shirka kuma akan abin da Allah bai ce ba ai manzo sallallahu alaihi wasallam bai ce ba ai to ya yi shi siffa shi da irin ta shida so da kana kira ne akan abin da Allah bai ce ba abin da kuma zuwa sallam bai koyar ba shi ne ma na ja hankali akan wannan ya ce karin dibawa da kyau karin dibawa da kyau saboda akwai masu batarwa masu batarwa kala biyu ne akwai wanda shi bai sani ba shi tsammanin shi alheri shi tsammanin shi ai alqur'ani ne hadisi ne za a karanta kaza kaza shi tsammanin shi ba koyi bane ba addini amma bata shi kuma wannan ya sani ba daidai bane babu wani dan tsibbin da bai san ba dawo kasa ba daidai bane ba ya sani sarai wannan abin da yake wadi shirka ce amma har yanzu akwai ɗan uwa da yawa wanda kawai in abin sai bace su ce addu'a musu wala akwai wanda ake bamu labarin shi shi a rayuwar shi wun yake na telefon yana da iri irin wa'annan wajen guda hudu ko biyar ya kira wani ya ce adiba min kan zo ya kira wannan adiba mai kan zo wai shi bai iya tafiya a makabci ilfo ke ringa sanin me yake faruwa me zai zo in an jima me zai zo daddare me zai zo gobe ya bar tafiya a makamci shi a dinga gaya mai komi da komi kaga wannan su sun nuna mai suna Allah ne shi kuma ganin ke hanyar daidai ce kuma haka ya kamata ga sabaci kuma sun batar da shi kuma sun sare wannan abin da suke yi da rumanne a cike da sauransu haka ba daidai bane ba ba daidai bane ba shi yasa bid'a in komin karanta ta kamar yadda malamin faɗa ita ke kaiwa ta zama babba ta zama shirka shikenan ka bar musulunci ka bar musulunci kawai mi aka koya mana idan muna da bukatu ko muna da matsala mu dage da addu'a manzo sallallahu alaihi ya karanta da mu lokutan yin addu'a da lokacin amsar su da salon yin addu'a ka rike wannan ka huta wallahi in ka rike wannan za ka kai labari za ka kai labari ba abin da za a yi in ka ga wani auma ya zo jarabawa ce wadda ita ma bayan ta alkhairi kawai ka rike wannan bayan cikin sallolinka na farilla ka ringa yi bayan sallolinka na farilla ka ringa yi ka in ka kare tayya da salatin manzo sallallahu alaihi wasallam akwai lokaci lokaci ne wannan amsa addu'a ka ringa yi cikin dare ka ringa yi tsakanin kiran sallah da kama ka ringa yi bukatun ka hudi kana gaya ma wanda shi so yake a roke shi ba kamar dan adam bane in kana roƙan shi yake gajiya shi Allah kana roƙan shi dadi yake shi ka da hankali kan wannan ka rabu da wannan tsabbace-tsabbacen wannan ka rabu da wannan bije-bijen ƙasar wannan ka rabu da wannan za a ma aiki kaza za a yi yanka kaza a yanka kaza duk shirme ne shirka ce barin hanya ne ba addini ba ne ba bid'a ce take kai mutum zuwa ga shirka in ma bai sani ba Allah ya tadda mu kuma Allah dora masa mu hanya madaidaiciya nan za mu dakata insha Allah ta'ala na'am na'am na'am a tsakiyar wata ake shi sha hudu ko? sha uku sha hudu sha biyar haka ake shi Allah da hukunta subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk